أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه سان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي dukkanin dangi ne bu da godiya da jinjina da kirari tabbata ga sarki mai kowa mai komai allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan markazi mai albarka markaz adda'awatu ilallahi wa rasuli wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a dukkanin mako-mako wanda yau muna hudu da watan safar yani wata na biyu a kalandar ta musulunci shekara ta biyar bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka ya zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma yin wafaka da ashirin daidai da watan oft wata na takwas shekara ta uku meladiya insha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun zo aya ta biyar a cikin suratul baqara yani insha Allah ba tare da lokaci ba a alaran mu zai karanta mu inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن إنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah la yastahi Allah bai komiya an yadriba masalan ya buga muku misali ma ba'udatan abinda bai kai sabro ba ma ma fauqaha ko sama da sabro fa'amman lazina aman amma wanda suka yi imani fa ya alamu na annahu da haƙomin rabihim sai su san wannan gaskiya ne daga ubangiji duk misalin da Allah ya kawo gaskiya ne wa amman lazina kafaru amma kafirai fa ya kulu na sai su rika cewa ma za a radar lafi bi haza matsalami Allah yake ni da wannan misali ya za a buga misali da sauro yudullu bihi kasiran wannan misalin da Allah ya buga dan da yawa daga cikin kafirai su baci wa ya hadibihi siran kuma da yawa daga cikin mummune su shiryu amma wa ma yudullu bihi illa alfasiqin ba kowa ba suke baci an Allah ya buga misali su rika karyata da misalin sai fasikai anan misali ne da sauro sauro wanda muke gani ba shi ma balaga duk abinda Allah ya buga misali tattare da shi to akwai wata aya sauro aka ce ido ɗari gari ido ɗari kuma mai shan jini a jikin sauro ai aka ce sauro jinsi ne da namiji da mi da mace to mai shan jinin mace ce ba namiji ba ku yanzu a bincike malar rabu kun binciko haka ya asiyar su ko to kafin ku ku binciko asiyar kin mutu da qur'ani ya mutu ina fata mun fahimta wallahi Allah in yi faɗa abu yanzu da Allah ya ce da a musulunci da aka ce shekara ta musulunci shekara guda kwana 365 ne ba da shekara 360 ku a tura 366 ko wani lokaci ku ifetetin ne to mu garanti gari 365 a musulunci to haka in ka bi alkur'ani in ka bi al-yawmu al-yawmu a cikin qur'ani ta cikin alkur'ani yau yau yau al-yawmu al-yawmu kuma in ta zo da mufrad ba yawmaini ba ba ayyamu ba kwanuka da a al-yawmu dai daya in ka bi ta qur'ani 363 ce da tafiyar yanda adadin kwanukan na musulunci shekarar kwanuka ta musulunci to haka adadin al-yawmu al-yawmu a cikin alkur'ani 365 in ka yi ganin manura ka ɗauko ƙurani ka ɗauki tun daga farko ka je ƙarshe ka gani ina fata mu kai wanda yake nuna magana Allah mala magana Allah babu irin kuma komi da tsari yake yanzu in ka ɗauka a cikin ƙurani inna la la yuhibbu kawanan kafura inna la la yuhibbu man kana mukutalan fakura Allah bai san masu alfahari bai san masu tamada bai san kaza bai san fasikai bai san azzalimai bai san kaza goma sha takwas ne ya ƙwararri to kuma inda la'ahibbul tawabi da wahibbul mutatahirin wallahu hibbul sabirin wallahu hibbul musinin wallahu hibbul mutaqin shi ma sha takwas ina fata mu yanda adadin wancan bai san kaza to adadin wannan yana san kaza adadin in ka bi ƙwararri a kai yadda aka wada adadin aljani aljan a cikin ƙur'ani to haka aka wada adadin ɗan adam kowane abu kishiye shi in an waɗe shi so kaza to sai a waɗe kishiye so kaza alheri in an waɗe shi so kaza shari sai a waɗe shi so daidai da alheri da aka aljanna in an waɗe ta so kaza to wuta ma duniya an waɗe ta kaza to lahira ma ina ba don bai a nan Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yastahi bi kumiya an ya dirba shi Allah duk abu na gaskiya bai kumiya hudawa yake firi faro don kowa ya gane gaskiya ya gane ƙarya mai bin gaskiya ya bi ya tsira mai bin ƙarya kuma ya bi ya bata inna Allah la yastahi Allah bai kumiya an ya dirba masalan ya buga muku misali ma ba'udatan abinda ma bai kai sauro ba kenan Allah zai iya buga muku misali abinda ma bai kai sauro ba kuma fuka ko abinda ya kai sauro ya yi sauro yanzu kaga kuda ai ya yi sauro shi ma buga misali da shi ko ba ya yi wannan su duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u la an buga misali da kuda ko ba ai kuda ya yi sauro ina fata mu to shi kuma shi kuma sabran shi kuma kudan ba ya yi sauro ba to kuma an buga misali da tautau shi kuma tautau ya fi kuda masalin lazina ta ka zumin dunila auliya ka masalin an ka butu ta ka zan baita wa inda a wadal buyutu la baitin an buga misali da tautau shi ya fi kuda shi kuma ko to hannu an buga misali da kare ina fata kwanta an buga misali da kare wato lo'alai da ba'an lazi a ce na wa ayatina فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب kare ya yi mana gudu ina fata to shi kuma buga misali shi ma da mai gidan shaki masalul lazina hum min tawrata summa lam yahmiluha kama zal himarin yahmilu asfara bisa masal qawmul lazina kazabu bi ayati llahi wallahu la yahdi al zalim gaba da gabanta ne aljani da ya taka wuta ya ce to ashe gaba ma da gabanta yau ita ma gaban akwai gabanta ina fata Allah shi ne gaban kowa shi ne fama fauka Allah bai muku bai kumiya ya buga muku misali abinda bai kai sauro ba a nan malamai suka ce ma littakalili ce ashe za wani guri da yawa ya kuji Allah ce kalilan ma tazakkarun kalilan ma tatafakkarun kadan ne ma kwarai ma to nan ma an yadda riba masalan ma ba'udata abinda bai kai sauro ba fa ma fawqaha ko sama da sauro fa amma allazina amanu amma masu imani fa ya'lamuna sai su yi sani annahu alhaqqu min rabbihim wannan ko gaskiya ce daga ubangijin su fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sai su san gaskiya ne misalin da Allah ya bada a a cikin alqur'ani wa amma allazina kafaru amma kafirai fa yaquluna sai su ce ma za aradallahu bi hadha masalan ne Allah yake ni da wannan misalin dan karyata ne suke faɗin wannan sai ce ya Allah zai rika ba da misali da wani sauro ya Allah zai rika ba da misali da wani kuda ya Allah zai rika ba da misali da wani jaki ya Allah to Allah ya ce dan masu imani su san wannan gaskiya ne daga ubangiji amma kafirai fa yaqulu ne sai su rika cewa ma za aradallahu bi hadha masal ya Allah yake ni da wannan misalin yudullu bihi kaseeran dalilin wannan misalin waɗansu da yawa ya su bace wa yahdi bihi kaseeran kuma da yawa su shiryu wa ma yudullu bihi illa alfasiqin ba kowa suke bacewa ba amma sai fasikai a alkharijina an da'a wanda suka fita lima Allah subhanahu wa ta'ala biyayya shi yasa wata aya Allah yace wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wa ma ya'qiluha illa alalimun wannan misali muke buga shi ga mutane amma ba kowa bai ke hankalta sai malamai ko kuma masu lura to shi yasa ma a wata aya cikin suratul mudassir nan ma misali ne Allah da ibada da yace wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastaqina allazina utul kitaba wa yazdada allazina amanu imana wa la yartaba allazina utul kitaba wal mu'minun wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun wal kafiruna ma za arada Allahu bi hadha masala ina fata mai biza ma za a radar lahu bi haza masalan kazalika yudullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junudu rabbika illa hu wa ma huwa illa zikra zikrun lil alamin wannan ma misali ubangiji da yace wanda za su wanda suke tsaron wuta mala'iku 19 ina fata mu wa ma ja'alna sahaban nari illa mala'ika ina ba za mun da da Allah ya ce alaiha tis'ata ai wuta masu karanta mala'iku 19 ne sai kafiri suke cewa to wani kafiri da ake ce mai kallatu na'am kallatu kato ga karfi katan kafu in shi in zai zo hida irin fasaliya ba ana dauko wuka ba abusa da abusa da wani menene to shi kawo zani ya kama ta zai yi ja fata kya tsabar ƙarfi ya ja kya ta huta yana da gani gobe da yau kai yanzu ko abu ya kayi mutum ya ga mutum ka kayi ba ka rika haka kana bi kana bi can irin na salamu to shi wannan kallatu yau ina ga akuya haine mata haka kamar kai za ka ɓare wani gujiya ya ce to ni tun da ni ina da ƙarfi Allah ya ce mala'iku sha tara ne masu tsaron wuta ko to ku iya da biyu ni dai sha bakwai na ɗauke mu a ranar kiyama da ƙarfi na zan kama in na kama sha bakwai nan to ku ku iya da biyu mu tsira mu shiga aljanna kan mu shiga wuta wai shi tsamar ƙarfi to shi ne Allah ya ce wa ma ji Allah ya sahaban nari illa mala'ika ba mu sanya ba masu tsaron wuta mala'iku ne wa jiji yake mutane ne وما جعلنا عدتهم ومسن يبقى ددكرسو إلا فتنة للذين كفروا فتنة ne jaraba ce yattaqina allazina utul kitaba wa yadhana allazina amanu imana wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minuna wa yaqulu allazina fi qulubihim maradun ma za arada allah bi hada to ka san wani abu shi wannan kallatu ba yana shi da gari ba yace ma manzo yace ma manzo Allah zuwa aiko kowa suka tuwo annabu ya ɗauke shi sai ya zai gwada ma sama shi yin ya ce a biyar raba ya ce ayi wannan tana yi wa akwai wani sattabar aka sake irin na bala haruna da ɗingon na senegal kun ɗauko tarihi shigar google tambaya ingamcin nan ma na senegal ba ba lokacin nan mu ya fi kowa ga tsayi ga ƙarfi ina fatan a misali ne mu ma muke badawa kenan amma he shi ma yana mai ruwa to amma annabi muhammad ya dauki kallatu ya kalla shi a ƙasa ya ƙara ka ya ce lalle wannan kai annabi Allah ne amma ban yi ba imani da kai ina fata mu yo Allah bai shirye shi da shi shi ne ainihin da Allah ya ce bai kulu da maza yudullu bihi kasiran ya hadi bihi kasiran duk wannan misalin da aka bashi bai shirye ba da sauran kafirai irin su ina fata mun fahimta sai qur'ani yana fada balaga wa ma yudullu bihi illa al-fasiqin sai Allah ya ce allazina yanquduna ala rabbihim الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
ubangiji subhanahu wata'ala yace allazina yanquduna ahadallah su kafiran nan su ne masu warware alƙawarin Allah alƙawarin Allah wanne ne alƙawarin Allah duk mahaluki da kafin ya zo duniya sai da ya dauki alƙawari cewa in ya zo duniya zai bautawa wannan alƙawarin ni na dauka kai ka dauka ko kun dauka su sun dauka kowa ya dauka sai da kuka yi da Allah in ka zo duniya wa za ka bautawa ka ce Allah kai daya tauhidi haƙƙu shi ne wannan alƙawari har Joe Biden har Angela Merkel har Hingin Chin Kim Jong In ba hun bane ba in Kim Jong In na Korea shi ma nan da Allah mun sunan shi ba mun musu makoran mu ɗan wani mu da aulen wake ce wannan alƙawarin ni na ɗauka kai ka ɗauka kowa ɗauka shi ya sa ɗan adam lokacin da aka haihoki an din jami yake a jimke cewa yake na zo da alƙawarin nan ne ya Allah na riƙe wallahi gangan wannan nassi ne na Qur'ani Allah ya ce wa iza akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyati wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'di afatuhul kulami ma fa'ala al-mubtilun wannan alƙawarin kowa Allah ya ce ba ni bane ubangijin ku duka muka ce ya gaskata kai wallahi in ka tsaya kan tunani ka ce ni wallahi in na tsaya na hango na ƙara hangowa na yi tunani na mance lokacin da muka yi da Allah ka mance amma kun waye a duniya bai sha ma nono a jikin mahaifin shi ba akwai shi amma duk wanda zai tsaya yanzu in ya kai shekaru kaza in ya ce bari ya tuno ya tuno amma ya fata ya sha ko ya sha sunanta alƙawarin ma sun yi ko ba su yi ba tunda Allah ya wada kunyi kunyi kawai da ka zo duniya da kake wuta kuma amana ce ka dauka ka cika inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha insan innahu kana zaluma kai da adam shi wanda aka dauko ma aka ba sama tace a abin yayi kiri na duwatsai suka ce ina kasafa tace ina dan adam ya dauki gammo yace ni na ji na dauka Allah ya ce dan adam wallahi zaluman jahula amma nan ma ana ne zaluman jahula ga wanda bai tsaya ba ya bautawa Allah ya cika wannan amana na'am ina fata mu cika alƙawari sallah amana ce azumi amana zakka amana yallai amana amana amana amana ana cika allazina yanquduna ahdana su kuma wannan kafirai su ne masu warware alƙawari Allah alashe kafirai da suke kibauta Allah sun warware alƙawari Allah alƙawarin da suke da Allah sun warware min ba da misaki bayan sun yi mi sun kulla shi waye ka dauko da kuma suna yanke ma amara Allah bihi an yusala abinda Allah ya umarni a sadar nami na zumunci zumunta ya salam an san me zumunta dangin iya da dangin baba da siya gwalgwal da siya kungu da siya gana duk arka kyautata musu shine zumunta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yubsida lahu fi rizqihi wa yus'a lahu fi asrihi falyasil rahimah annabi ce duk wanda yake so Allah ya yarwata mai arziki ya ƙara mai kwanuka ya rika sadar da zumunci kuma zumunta ba ta tashi cin kwalan mutum sai an je kiyama an zo sirati za a wuce sai ta ci kwalan ka ta ce baka cika da ba baka yi zumunci ba ina ba wani ya kauye yan uwanku suna kauye har kasuwa na'am gawa ce na'am ka amince da su na'am dumin muke na'am murya na'am sadakaran na'am a runguza na'am ina ba zama tesawa na'am duk arka zuwa ana zumunci kuma ko ba ka yi ba zumunci ka ta yi da kawa to ka yi kira da salula ka kira wani kawun ka yana dumin muke ka ce kawuna wallahi kiran ka ne ne mu gaisa na'am kawun nan daɗi ne ya ce wallahi ɗan daɗi ko ya kira ne yana zanda na'am
ina ba zama na'am
ina fata ku manzo Allah ya ce salul arhama wa lam bisalam ku sadar da zumunci ko da da sallama ka san wani abu wallahi wani malami yace ya leka qur'ani kaf babu wanda aka tsine ma a qur'ani su biyu sai mai yake zumunta kaf ko fir'auna ba a tsine mai ba su biyu a qur'ani ko abu jahil ba a tsine mai ba su biyu a qur'ani ko utubatu bin rabi'a amma me yake zumunta na farko a cikin suratu muhammad Allah ce fa hal asaytum ala rabb وهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم نعم.
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ka gani Allah ce fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqaddu arhamukum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama wa ama absarahum Allah ce fa hal asaytum ya kusanta in tawallaytum kun juya an tufsidu fil ard ku yi banda wa tuqaddu arhamakum ku yanke zumunta to masu yanke zumunta ula'ika allazina la'anahumullah fa asammahu wannan Allah ya tsine musu ya kurmutar da su ya kurmutar da jinsu ya makamantar da su masu yake bi a cikin suratul muhammad dai kuma cikin suratul ra'd wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqi ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء ma الدار sha Allah wannan ta cikin suratul ra'd wallazina yanquduna ahdallahi masu warware alƙawlin Allah min ba'di misaqihi bayan sun kulla wa yaqdauna suna yanke ma amara Allah bi an yusala abinda Allah ya umarni a sadan na zumunci wa yusuduna fil ardi suna banna cikin ƙasa Allah ya ce ulaika lahumul la'na irin wannan su ne Allah ya tsine musu wala hum su addar suna da mummunan makoma masu yanke zumunta so nawa aka tsine mushi me yanke zumunta so nawa aka tsine mai a Qur'ani su biyu to ka san wannan kuma kuma shi kuma mai sadar zumunci sai Allah ya sadar mai ya ce duk mai sadar da zumunci ita da arrahim da rahim kasar rahim da arrahim arrahim rahamar ubangiji arrahim zumunta to lokacin da Allah ya halitta sai ya halicci zumunta sai zumunta ta zo take maki a wajen Allah dan Allah Allah Allah dan Allah ni dai ka hada ni da sunanka arrahim duk wanda ya sadar da ni ka sadar mai da wannan rahim kin tana magiya wa Allah Allah ya ce na hada ki an baki abin da kike so نعم an yi sinye da arrahim da arrahim guri guda suke Allah ya ce daga ka sadar da zumunci a nan duniya ka sadar da dangin iya da dangin baba wannan rahamar ta sai in haɗa ka da ita kai wanda ka sadar da zumunci daga kayan ke zumunta Allah ya ce hey yake ramu kenan duk mai son rahamar Allah ta sadar da shi ya yi mi ya sadar da zumunci duk mai son rahamar Allah ta yanke mai ya yi mi ya yanke zumunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina fata ku wallahi ka wani abu akwai annabi musa a zamanin shi sai da aka yi shekara 40 bayan zuwa shekara 40 bayan zuwa ina fata ku wata rana mutane suka zo suka samu annabi musa suka same shi annabi musa gaskiya ana cikin wari ana cikin matsala gaskiya a je a tare a hudu ba allah aka je aka taru ake addu'a shiru allah bai sauko ruwa ba sai Allah ya faɗi ma annabi Musa annabi Musa a nan cikin jama'ar da kuke kuke roƙona akwai wani mutum da ya yanke zumunci da shi da wani kawun shi ba shi ba shi dalilin wannan ne da take ba ku ruwa mutum da ina fata annabi Musa ya shaida jama'a a cikin mutanen nan akwai wanda ya yanke zumunta dalilin shi ne Allah ya ce ba hamsa ba ruwa ba duk wanda ya san shi ne ya yanke zumunta to ya sanar sai wani wani mutum cikin mutane sai sirri sai sirri ya je sadar dama wani kawun shi ne suke rishin jituwa sai je ya ce ya ba shi hakuri ya tuba wa Allah wani ma bai sani ba sai ya dawo sai ya zauna kawai ana daga hannu ana da kawai sai ga ruwa ina fata sai Allah sai annabi Musa ya ce ya Allah yi wannan mutumin kuma ya Allah baka nuna mun ba shi ko waye Allah ya ce to ya kai annabi Musa yo lokacin da ya yanke zumuntai da ba ku san kuke addu'a ba ku san ko waye na ce muku wani sai yanzu kuma bayan ya tuba zuwa gare ni kuma ce muku wani kenan zama mai fallasa Allah ya ce shamin ni banda wani نعم الله أكبر shamin in ji Allah ya ce banda wani نعم kai Allah rahama shi rahama Allah shi za a yi annabi Musa kun san shi annabi Musa mai zance ne da Allah kalimullah ba ba a ce kalamullah in ka ce kalamullah ta kai zancen Allah kalimullah mai zance da Allah shi dirat yake jin zancen Allah dirat ba yan difere ba dirat ina fata wata rana annabi Musa ya ce ya Allah wani yasa kake sa wa'insu daga cikin bayan ka wuta ba kai ka halice su ba kuma kai ba mai rama wani ya salam wallah wani zai iya hango wannan tambaya a cikin rafi ya ce me yasa ake sa wani suta ba za a kuzi billah ba a zalunce su tambaya da ya yi me yasa ya Allah kake sa wani su daga cikin halittunka ai kai ka halice su to me amfanin kuma kake sa su wuta wallahi kai ma ka sha ba kanka wannan tambaya watakila sai Allah ya ce annabi Musa ya kai shi ka sai annabi Musa ya yi shibka da ya yi shibka lokacin girbe ya yi ya girbe duk wannan tambayar da ya yi Allah ya kyale shi yana so zai ba shi amsa sai je ya yi shibka ya girbe ya huta ya raure ya raure masu kyau ya ashe marasa kyau ya yi mi ya kona su ina fata har ya wance da tambayar wata rana sun zo suna tattauna da Allah sai Allah ya ce annabi Musa ya tambayar ta ka ba ba ka ba musu sai ce Allah eh na yi tambaya ya wai me yasa kake sa wayansu daga cikin bayan ka wuta alarke kuma kai ka halice su sai Allah ya ce annabi Musa ba na ce kai shuka ba yace eh nayi ka girbe ko yace na girbe yo ka hunta maras mai kyau kin yace eh na hunta mai kyau na sa cikin bahu santola na ake na tattare su na boye marasa kyau kin kuma na warware su na zabe su na zubda su na kona su yace to ni ma haka ne nake ba bayi na in na tace na tace na tace nawa yin kai sai na aljanna marasa kyau kin nima yau miya matsala kai haka ce marasa kyau ina fata an fahimta marasa kyau ne ko ba marasa wanda amsa ta yi daidai da hankali shi ko ba daidai kai Allah Allah sarkin rahama ashe in kanka kanka kanka a wuta kai kai kanka Allah bai zalunce ka ba yana son ka ne ya halice ka shi yasa son ka da yake shi Allah duk zinin da za ka yi muddin baka tubo wallahi ko muddin baka mutu ba ko shirka ne Allah in ka tuba zai yi ko shirka ne نعم
ba mu da kissa ta ta riyadu salihin da muka karanta wanda mutumin da ya kashe mutum gomi ya tara da tara Go- kai watakila goma ne ma ka kashe watakila a wai kaza ne da yi ai na yi shekara wajen hamsin ina kaza wallahi ko ɗari hamsin kai in ka tuba Allah ya yi kai dai matsala a ce baka tuba نعم
yanzu shi mutum gobe ya tara mutane ya ce a gwada mai malam to sai aka yi rishin ta ce ya gwada mai mai bauta shi kuma galiban wani mai bauta ya kamai tambaya ya ce ai ni ma alaran mu ne yo waye ce ma bauta نعم
ya ce da Allah wai na mutum gobe ya tara tara na kashe wai inda tuba Allah zai amsa ya ce haba da Allah kai ma ka kashe mutum gobe yo waye sha Allah ma kai tuba ina ba ta fahimta نعم yo in ta idi ne wani wutar a'udhu billah sai shi kuma yi ya cike da dalili kaga karamin sani a ba hukumi ba karamin sani ya zama ajali ina fata akwai karamin sanin da zai zama ajali wallahi ba hukumi ba Allah raba mu da shi ina fata ku to yanzu har yanzu kuma yana so ya tuba sai ce a gwada mai malami wanda zai tuba sai aka yi dace sai aka nuna mai malami na Allah da annabi sai ce in na- na kashe mutum ɗari in na tuba Allah zai amsa ya ce a zai shiga tsakaninka da Allah muddin ka tuba Allah Allah zai yayi ma sai dai inda nan kake saban da kashe mutum ɗari ka tashi ka tafi kasar da ba kashe kowa ba ka yi ta bauta Allah to kaga wannan yana nuna in ka bar sako to sai ka bar gurin da ake sako in ba kai ba hankali sai sun mai da kai ruwa daga an tada hira sai ce kawai ina fata kuwa a wannan lokacin da aka yi kaza ba a san shi wallahi annada mutabbatin can ta karka nada wanda dama masu ce kai da ma ban yi ba wani wani daga an tada sai ce kawo haba mu ai ko duniya lahira za ta ci ku Allah rama sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yaqdauna ma amara Allah bi an yusala suna yanke abinda Allah ya umarni a sadar na zumunci su wa'annan bisa sadar da zumunci alarke kuma Allah ya umarni a sadar da zumunci wa yufsiduna fil ardi kuma suna banna cikin ƙasa ulaika humul khasirun wa'annan sune masu hasara sun yi hasarar duniya sun yi hasarar lahira Allah shi tsare mu Allah ya ce sai Allah ya ce mi mudugu كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون inda sake maimaita ta alaran ma كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Allah ya ce kaifa takfuruna billah wai me yasa kuke kafirciya da Allah me yasa me yasa ne ni na kafirciwa ai kanta ku yi imani da Allah tunda duk wanda aka tambaye shi wa halicci ta ma ta zai Allah ko kafiri ka tambaye shi wa halicci ta zama ta zai ma Allah wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah wallahi ko yau ka tare bush bush ko Vladimir Putin duk sarauta wannan tashi da yake wallahi in ka tare shi ka ce wa halitta ta mata zai ba ko Zelensky an san Zelensky na Ukraine Na'am.
to sai amma an baka sai an baka labari Zelensky asalin shi ina fatan ku yanzu akwai wani eh ambassador de transport transport trans- transport na america ambassador de transport na america mijin shi mijin shi ba mace ba na mijin ne mijin shi ina fata mu suna daga cikin masu arman jinsi a uzu billahi barack obama yana daga cikin wanda suka asa sauna barack obama wannan naka ina fata mu fahimta Yalla- wallahi da har joe biden wannan daga ai da barack obama da joe biden ai fartin su daya shi ne prime minister kin shi a lokacin da ko ba shi ne ma prime minister marar rai mataimaki to shi yo shi lesan sarce kwamfurantar mata yomi ake ni da balwa a jiya shi ina fata mu to da barack obama da shi joe biden wallahi suna daga cikin wanda suka yi ra'ayi arman jinsi namiji ya armu namiji mace ta armi to yanzu wannan shine ci gaban da kuke cewa tura sun ci gaba wani ci gaba dabba ma bata wannan abu. am pre minister des de shi transport kin na america ka shiga google transport camp na america gaba ɗayan shi wallahi mu namiji ne mata namiji to yanzu da shi ne cigaba ina cigaba an zama dabba rago mai yin haka amma kenan rago ya yi su ina fata mu amma yau karkace ai sun ci gaba mu ci ci gaba ina fata mu banta kenan abin da nake so da ce mana anan Allah ya ce kaifa takfuru da billahi ya kuke kafircewa wa kuntum amwatan da a mace kuke kuna nan da kuna nan akwai ku fa ahayakum sai Allah ya raya sun mayumitukum kuna nan za ku mutu sun mayuyikum kuna nan kuma Allah zai raya ku sun mai ilai turja'un sannan kuma kuna nan za a tayar da ku ga Allah za ku koma gaba ɗaya to da wannan aya cewa sai malamai suka ce kenan mutuwa biyu ce rayuwa biyu saboda Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan alhali da a mace kuke kafin a halice ku an samu mutuwa dai ko ba a hayakun kuna nan sai a aihe ku sai ku rayu an samu mutuwa an sami rayuwa sun malimitu kun kuna nan sai ku mutu an samu mutuwa nawa biyu rayuwa nawa daya sun malimitu kun ana nan sai kuma a raya ku bayan kun mutu rayuwa biyu mutuwa su da kansu qalu rabbana amattana sinatayn wa ahaytana أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين نعم.
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل نعم قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييت سنة سنتين فاعترفنا بذنوبنا suka ce Allah ka kashe mu mutuwa biyu ka mana rayuwa biyu ka mana mutuwa biyu ina fata mun da sai su ce fa'tarafna bi zunubina mun yi furuci da mu masu zunubi to da wannan ayar in ka dauka cewa in ka fasarta ta a haka kenan kana cewa wa'ansu mu'tazilawa da wa'ansu da aka samu wani mansurul khayali wani babban shaidani yanzu yana da yana yawo a duniya sunan shi mansurul khayali dan dubai ne ina fata fahimta yana daga cikin wanda suka ce wai babu rayuwa bayan mutuwa wai kawai sai dai tashin kiyama wai duk wanda ya mutu yanzu babu rayuwar barzak kun san barzak ai rayuwar duka rayuwar nawa ce malamai suka ce rayuwa biyar ce da hannu na farko akwai rayuwa lokacin da yake cikin cikin mahaifin shi rayuwa ce yana ci yana sha saboda akwai lokacin da yana motsi yana motsi ma yana numfashi har akwai lokacin da uwa za ta ji ɗanta ya dungure ta rayuwa ce yake kuma rayuwa kuma a lokacin nan akwai meza da take kai mai abinci shi yasa daga an ayi yaron sai a yanke cibiya ita ce meza ake yanzu da inda ake bashi abinci daban yanzu ga wata hanya da zai yanzu ya hutu wanda zai rika ci da baki ko a rika sami amma da dura mai ne yake wa yake kula da shi lokacin da yake cikin barci subhanahu to ana nan sai ya zo duniya sai ya rayu ita kuma wannan rayuwar ta yi zaina ta cikin cikin mahaifiya ina fata mu to ana nan sai mu sai rayuwar ina barzak rayuwar ina to ita kuma wannan ta barzaka wata yi ta duniya bari ganin ta haka نعم watakila za ka ce to wani ɗan guri ne za a sa mutum a a annabu muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da ya faɗa allah ya faɗa to ka yi imani yaya ne yaya ne a a an yi annabi ya faɗa tabbas ya ne rayuwa ce akwai zaya akwai mareje annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu as-sa'a adkilu ahla fir'aun al-ashad al-azab annaru yanzu fir'auna ba ya mutu ba an tada kiyama to amma yanzu yana rayuwar barzak Allah ya ce annaru amma cikin shi yana yana kenan rayuwar ta mice ce ta rai ce jikin yanzu ko yanzu kaje misra farawan ko za ga jikin amma shi ne ai jikin ne a can in aka sa mutum kabari jikin ne kawai yanzu rayuwar jiki ta kare sai kuma a kiyama ita wannan rayuwar ta jiki za ta da Allah yana ne yayi babu ma to kuma amma akwai rayuwar ruhu rayuwar rai ita ce wadda Allah ya ce annaru waraduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu kaga ranar da za a tsaye da kiyama amma yanzu ana bujurto musu wuta da sahe da marice amma yan aljanna su kuma ana bujurto musu aljanna da sahe kuma rayuwa ce tartonar tun da annabi Muhammad watakila zai ce- wani zai ce to bari in shiga cikin kabarin gami ne ne rayuwar ka iya shiga cikin barcin mai barci ka ga miye yake muhalki an taba musa an taba samun mutum da zai shiga barcin mai barci ya ga miye yake a barci ba ka iya shiga yanzu muna zaune sai wani ya barci sai ce yayi muhalki shi a America ko a Qatar a Dubai gashi ya hau jirgi yana cikin fisin a a fisin tin ma ruwa ya bata shi ruwa ya fatattaka shi don kyale ya tsere ruwa ya shashi ya buge shi amma daga ya tashi yana nan wazandar a zandar kin ma nan disbanzar kawai daga ya tashi ya ce muku wallahi ne mulki a dubbai ruwa ina cikin fisin ina mo ina ru ina wanka da ruwa akwai wanda zai ce ƙarya ce kowa zai ce mai hakan amma ya ya tafi dubban ku anan ya hau jirgi kun ganshi jikin shi anan ko yana dubbai amma ran yana yawo ina fata shi sa ai Allah yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukra Allah shi ke rai dake rai lokacin da ta zo barci barci da yawa mutuwa shi sa annabi yace annawu aqul maut an kuma mutuwa ne yanzu da za ka gama mutum yana barci na rantsi da Allah ya lulluba da wani zane da wani abu kai yadda ka san gawa ina fata mun shi sa annabi in ya tashi daga barci zai ce alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur yanzu lokacin da dan adam yake barci yake morkiwa yana tuna yana ganin wayansu abubuwa to haka lokacin da mutum ya mutu haka zai rika ganin in an kai shi guri mai ni'ima akwai wani littafi da ake ce mai kitabun ruh na ibn al-qayyim al-jawziyya dalibin shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani na'am ibn al-qayyim wallahi yayin kitabun ruh duk wani abu na mutuwa tun daga in mutum ya mutu yana sanin ya mutu yana iske mummunai wanda suka je suka rigaye shi su rika cewa wayya yaushe ka zo yace jiya eh jiya ina zuwa da suna nan ina waki ina zuwa da suna nan ina wani ina ta suna ta tambaya yadda ka san kayan bulaguro ka jima baka zo ba dan bulaguro ai yanzu in misali ka tayi wani kasa can ka jima baka zo ba sai ka zo sai mu rika ina zuwa ne ina zuwa ne kana suna nan suna nan ka zo da kasa mai nisa sai can wa'in sai su ce kai ku bar shi ya yi gaji ya gaji ku bar shi ya huta amma wannan duk in ka shiga aljanna ce in ka je ni'ima can suna tambayar ka ina ci wane ya ka ci to ai wane ya riga yi sai su ce la ila zuwi ba biyi ila umihi alhawiya kai an tahi da shi wajen ƙunshi hawiya to ai duk mummune suna ganiya in mummuni ne to wannan rayuwar barzan faɗi gare ta wataƙila ka ce a ta kai ta duniya ta yi ta don duk wanda suka mutu a rayuwar barzan tun daga annaba adam to tun daga annabi adam har yanzu sun kai mun wanda yanzu sun kai su sun kai su a barzak to daga barzak sai wace sai lahira ina fata ku ita kuma wannan ita ce general ensemble ke yawma yajma'ukum yawmil jam zalika yawmut taghabu ita ce ranar haduwa ranar da baka taɓa ga hannun wata haduwa kamar wannan ranar wannan ita ce babbar to ita kuma wannan ta hita barza bar ta hita duniya barantana kenan rayuwar duka na wace hudu ga rayuwar da kake cikin cikin mahaifiyarka wai sun fasarta da nace mana biyar wai sun fasarta da rayuwar lokacin da kake barci ina fata mu ita ma rayuwa ce daban to da rayuwar lokacin da kake cikin mahaifiyarka daban rayuwar lokacin da ka zo duniya daban rayuwar da kake barci daban rayuwar da kake cikin a cikin kabari barzak daban rayuwar da za a yi ranar lahira daban rayuwar da ka nauci biyar wadda mun ta shidda shi ne allah ya ce kai fata kafaru da billah ya kuke kafircewa allah hukuntum amwata alhali da a mace babu halata ala al-insani hinun min al-dahr lam yakun shay'an wai bai tabo zama irin mutum akwai lokacin da aka yi shi babu shi babu labarin shi kowane mahaluki akwai lokacin da aka yi lokacin da babu shi babu labarin shi babu shi babu labarin shi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata thumma ahyaakum kuna nan sai Allah ya raya ku thumma yumitukum kuna nan sai Allah ya kashe ku thumma yuhyikum sai kuma Allah ya rayar da ku a ranar kiyama thumma ilayhi turja'un sannan kuma gare shi za a mayar da ku gaba daya ubangiji subhanahu wataala ya sakanta muku in alheri kai kaga alheri in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran sai Allah ya ce huwal ladzi khalaqakum ala والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
sai Allah ya ce huwal ladzi khalaqa lakum Allah shine wanda ya halitta muku ya halicin muku ma fil ardi abinda ke cikin ƙasa jami'an gaba daya duk abinda kake cikin kake gani a cikin ƙasa Allah ya halicci muku shi ina fata mun kuma an halice shi dan ku babu wani abu da kake gani halitta wani in ba halitta Allah ba haza khalqullah fa aruni ma za khalaqal ladina min dun wannan halitta Allah ne nuna mun abin da wani ya ba Allah ko ma me Allah yi wataƙila ka ce portable ko Allah yi ta yau shi baturen da ya portable wa yake inda Allah bai yi shi ba yayi wasa mai kwakwalwar da zai portable inda Allah bai za nawa aka yi baturen da ba a sa mai kwakwalwar bai yi ba ina ba zama ƙaryar da aka yi salula ko aka yi jirgi a yana waye yi ƙaryar baturen shi ya je ya ƙirƙira ƙaryar ya yi ko da Allah ne Allah ce wa an zallal hadida fihi ba a sun shade ƙaryar ma mu maka sauka cikin ruwa suke zuwa su hutu sun yi ƙaryar subhanahu ashe halitta Allah huwa allazi khalaqa lakum Allah shine wanda ya halicci muku ma fil ard abinda ke cikin ƙasa jami'an gaba daya sun mastawa ila sama sai Allah ya dawace zuwa sama ina fata ku a nan kenan wannan ayat ta nuna cewa ƙasa aka fara halitta sannan sai sai sannan sai ma sannan sai mi sannan sama saboda ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi abinda ke cikin ƙasa da ƙasai jami'ar gaba daya Allah shi ya halicci muku ita sun mastawa ila sama sai ya nuhaci zuwa sama fasawwa wanda sai ya daidaita sama saba a samawa da ya ta zama rihi bakwai kenan idan aka fara halitta a wannan ayi ƙasa ina fata ku to ka sama na malamai suka ce a an halicci ƙasa ne amma ba a shimfiɗa ta ba yadda aka fara halitta sama aka fara halitta ita kasa da aka halice ta ajiye ta aka yi a dunkule inda zai nuna ma wannan cikin suratul fusilat qul a inda ku قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين
ya isa Allah ramma ya isa ya isa ya isa wannan aya tana cikin suratul fusilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn kun kafirce ga wanda ya halicci kasa a kwana biyu summa dawa ila sama wa hiya dukanun fa qala laha wa lil ardi itiya daw'an aw karaha kenan kasa aka halicce ta a kwana biyu sama a kwana biyu duwatse da itace da ruwa a kwana biyu kwana nawa shidda inna rabbakum allahu allazi khalaqal samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh ina fatan bayyana to a wannan aya ta nuna ina aka fara halitta ta cikin suratul fusilat ta goya ma wannan aya baya ƙasa kula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn watajalu can sai Allah ya ce sun sannan sama kenan ƙasa aka fara halitta da ta fusilat da ta nan to amma ta cikin suratul naziat sai Allah ya ce a asu
أأنتم أشد خلقا أم
Bukaji.
السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
a antum ashaddu kalkan amis sama'a banaha ku kuka yi tsananin halitta ko sama da muka gine ta a antum ashaddu kalkan amis sama'a banaha rafa samka fasawaha muka daga gininta muka daidaita wa aka dashe lailaha wa akhraja duhaha muka ruha mata da duhunta da kazanta wal arda ba da zalika da kasa ma haka sai muka shimfuda ta kenan malumai suka ce a nan warware da farko kasa aka fara halitta sai dai ba shi kuɗa
sai aka zo sai aka halicci sama da aka halicci sama ita kasa sai aka yi shimhuda ta kenan kasa aiki nawa aka mata biyu tunda sai da aka halicce ta a dunkule sai aka aiki ana nan sai aka fara halittar sama don a nuna ma duk wanda zai yi gini a duniya ba ya iya mana Allah duk wanda zai yi gini daga ina zai fara to amma amma shi Allah daga ina ya fara shi dai ya nuna ma laisa ka mislihi wa huwa samiul basir shi babu kamar shi shi kadai zai iya wannan da ware gini daga sama kuma ya fantaso ne na kirki kai yanzu za ka ware gini daga sama ya za ka wa zai rike ko aljani da yasa barantana bushi barantana tsinan nema quran an zo an sace mu arziki kuma wai ana so a kawo mu yaki kenan so suke su haddasa yaki tsakaninku in yaso su kuma su koma daga ba su yi ta sace arziki su yi ta sace iranium su yi ta sace shi- wannan zinariya su zo su sace petrol to ai kun ga wai kun sa wani abu addu'a mu ta amsu ko ba ta amsa addu'a inda take nuna muku amsuwa ba wannan wutar da kin ba mu aka sai aka kai wata wani gari aka kai wata jiha ta wayansu wanda su suka yi mulki sai gwamna da ya zo Allah saka mai da alheri man general man commandant man doctor man man man da chami chami mun yarda da shugabancin kansarka gaba daya yan Nijar mun yi ittifaki da wanda da wanda wanda bai bi ba an bin mai tunda su ma wayancan da suka yi, rama ce akai rama ce muka yi wanda bai ruwa mun bu mai tunda a cikin ɗari na rantse da Allah gomiya tara dusun bi shi kuma me ake bi lamajori ne kai na ji don Allah in ma buku bu ba to wai ku ƙuri'a ba gwara ma wannan saboda ƙuri'a wacce ai ta demokrasiya ce ita kuma demokrasiya ai adawa take da magana Allah ashe gwara ma wanda zai kwaci mulki da ƙarhi kuma musulmi wallahi gwara shi da demokrasiya saboda demokrasiya daman ba abinda take haddasa sai gaba da kiyayya da hasada dan duk wanda ya fara demokrasiya sai ya iya karya rukunin demokrasiya kamar da kake cewa ru- ru- arkanul islam nawa ne ba biyar ba to arkanul siyasa ko arkanul demokrasiya sai ka iya karya na farko ke sai ka iya madahuci na biyu ke sai ka iya sata kai ka zama bera baba kere sai ka iya madahuci sai ka iya yadda za ka yi ka haddasa gaba ka haddasa kiyayya yanzu don Allah wancan mulkin da ya wuce duk wani da ɗan siyasa ne da aka karya shi kawai zama suke a tebur sai su ce mutsara mutsara wane ya sace jarirai wane ya yi safarar jarirai wane ya yi kaza duk karya ce ba malam sadi wallahi dan su karya mutane ne su su zamna ɗarau suka yi shekara goma sha ana nan ana cutar mutane sai ku addu'a zara haɗuwa maza wallahi duk makamansu na ƙarya da ƙeta da hasada to mu kuma makamanmu addu'a annabi ya ce addu'a silahun mumin su ba sun kama bakaran shi ba wai har a koma wai daga cikin wayansu don ka san wai fusta san nijar makiyan nijar ne wai su koma daga ba su ce kai a kashe su kowa ya rasa yanzu masoyin nijar ya haka yanzu kai kai ne kake cewa masoyin nijar ne ka ce wai a kashe kowa ya rasa ina fata mu ai da sai ka ce to tunda Allah ya ba wa'ansu mun dogara ga Allah kai ko mu ku dogara ba mu mun dogara ga Allah kuma Allah ya mana canji kuma wannan canjin mun so wannan canjin mun yarda da canjin canjin cami mun general mun commandant mun doctor mun mun duka ɗan da kai wasu ba da kallon ba sha da Allah ila ila ta sai ka firka wasu bi ne ka eh